أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قرات من لتاف بقية المستفيد شرح منية المريد من سيدي محمد العربي السائه رضي الله تعالى عنه من cikin shafi na 86 inda jiya malam ya kawo farkon sharhi na munyatul muridin amma yana bayani game da jumlolin nan guda biyu jumlar bismillahir rahmanir rahim da kuma jumlar nan ta wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima to za mu tashi inda yake fa ammal jumlatul basmalatu tunda jumloli ne guda biyu ta bismillah da ta salatin manzon Allah to fa ammal jumlatul basmala amma kaga wannan jumla ta bismillahir rahmanir rahim فابتدا الناظم رحمه الله تعالى بها ارجوزته هذه المباركه الناظم من واقع تمنيه المريد سيدي محمد النزيفي فابتدا يا فارا رحمه الله تعالى me ya fara urjuzatahu kasidarsa wacce ya yi ta da'awun baharun rajin ita ce urjuza kasidar da aka yi ta ko aka tsara ta a bahari na rajizi ita ake ce masa urjuza to ya fara wannan kasida ta sa hazihi almubaraka mai albarka ko da wannan jumla ta bismillahir rahmanir rahim لأنها دوميت بسم الله الرحمن الرحيم من الأمور ذوات البال سنا دقا الأمر ما أبوتا مهمنشي التي لا يفج بها شرعا ما لم تصدر بسم الله الرحمن الرحيم الأمر دا باء لورا دا إذا تفنقر شريعة matuƙar bismillahir rahmanir rahimi lam tasdur ba ta gangaro a cikin wannan ayyuka ba wani aiki da yana da alaƙa da musulunci sawa'un ibada ne ko na al'ada ne to in dai ba a fara shi da bismillahir rahmanir rahimi ba to ba a masa kallo a matsayin aiki na shari'a saboda mai hadisi saboda hadisin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقدم كل أمر ذي بال دون الأمر ما أبوتين مهمنشي wanda yake da lura ana sa ido a kansa la yubda da wufi da ba a fare shi da bismillahir rahmanir rahim da bismillahir rahmanir rahim ba to kuma a gadan wannan aikin yankakke ne ko da an yi shi a cike to wani aikin a yanke ke ba yi da kamala ba yi da cika wa fi ruwayatin a cikin wata ruwaya mala yudda ta hudu zikirin lahi shine ƙarshen layu a wato jumlar wato ma'anar ruwayar ita wannan ta biyu kullu amrin zibali ko la yudda ta hudu ma la ta wanda ba a buɗe shi ba da zikirin lahi da ambatan Allah to fa huwa abtarun wannan abin yankakke ne to menene ambatan Allah shine bismillahir rahmanir rahim domin a cikin ta akwai ismul jalala akwai ismul rahman akwai ismul rahim au ko kuma shakku min rawi cewa a gadau a yanke ke da abtar da a gadau duk ma'anarsu da inna shani aka huwa al-abtaru ai aqdawu shine mai yankakken baya wa li anna awwala shay'in kuma dalili na biyu da malam ya bude littafin da jumla ta bismillahir rahmanir rahim li anna awwala shay'in nazala min alqur'ani domin farkon abin da ya fara sauka na alqur'ani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine iqra bismi rabbika kai karatu da sunan ubangijinka to kaga wannan littafi ai karatu ne ko to kuma qur'anin ma ya fara da umarnin yin bismillah shine bi ismi rabbika da suna ubangijinka wa tariqi ta'sibihi ko a hanyar da ake yin koyi da alqur'ani da wannan aya da ta Allah ta ikira bismi rabbika shine al-ibtitahu bil basmala a bude da yin bismillah shine an yi at-ta'si koyi bihi da umarnin Allah wa qad zakara ba'd ulama'i hakika wani daga cikin malamai magabata ya ambato ta hikaya an sahibin istigina'i ga ma'abocin littafin na al-istigina'u fi sharhi asma'illahi husna suna littafi ne al-istigina'u neman wadatuwa neman wadata fi sharhi cikin sharhin asma'illahi husna sharhin sunayen Allah kyawawa to shi wannan ma'abocin malamai ko kwa wato ba'adul ulama shashin malamai magabata ya haka su labari daga ma'abocin littafin al-istigina din nan annahu shi cewa sahibul istigina ma'abocin littafin istigina haka an shaiki ya haka su labari daga shehinsa a sheik abubakar a tunisi rahimahullahu ta'ala sheik abubakar tunisi mutumin birnin tunis rahimahullahu ta'ala ijma ko to ya hakaito ijma'a mashayiki kulli millati ijma'in shehunan dukkan addinai da suka inganta kafin ma zuwan annabi Muhammadu duka wani addini malaman wannan addini sun yi ijma'i ala anna Allah ta'ala abu ta cewa shi Allah ta'ala ibtataha kutubahu ya bude littattafansa da ya sankarwa manzanninsa bi bismillahir rahmanir rahim da kalmar nan ta bismillahir rahmanir rahim ashe ba qur'ani ne kadai aka fara ba da umarni ikra bismi rabbika ba ka gane ai ijma'in shehunan dukkan addinai ya tafi akan cewa duk wani littafi da Allah ya saukar to ya bude shi ne da bismillahir rahmanir rahim qala ba'dhum shashin malamai yace wa ya shahadu lahu khabaru wani hadisi shine khabar a nan yana zuwa da ma'anar hadisi wani hadisi ya shahadu lahu yana yi shaida ga wancan magana da sahibul istigina ya hakaito wani hadisi ya shahadu lahu yana yi shaida gare shi hadisin shine faɗin manzon Allah da yace bismillahir rahmanir rahim kaga wannan jumla ta bismillahir rahmanir rahim fatihatu kulli kitabi ita ce mabudin dukkan wani littafi kaga wannan hadisin ashe yana yin shaida ga wancan hikaya da aka hakaito cewa duk wani littafi to bismillahir rahman ita ce mabudin wannan littafi shine kalmar da ake fara gani an bude littafi wa dariqu ta'sibihi hanyar da ake yin koyi da wannan hadisi kallazi qablahu kamar hadisin da ya gabace shi ne na kullu amrin zibalin la yuke da fi bin ala bana yin fahuwa aka dau to shi ma wannan yana ishara ne ga yin koyi da yin bismillah shine al-ibtitahu bil basmala bude littafi ko karatu da bismillahir rahmanir rahim wa li anna kutubahu sallallahu alaihi wasallama ila al-muluk dalili na uku kenan nan domin kuma dalilin da ya sa malam ya buɗe littafin da bismillahir rahmanir rahim domin wasiƙun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko katabahu ya rubuta bi ma'ana ya bada umarni aka rubuta su ilal muluki zuwa salakunan duniya sarkin Rum Kaisar kenan da sarki Kisra na Farisa da sarki Najashi na Habasha a lokacin su ne manyan dauloli a duniya manzo Allah ya bada umarni a rubuta wasiƙu guda uku a kaiwa waɗannan manyan sarakuna na wannan dauloli to dukkan wannan wasiƙun guda uku abinda manzo Allah yayi imla'i yayi shifta aka rubuta mubtati hatan abar budewa ce kowace wasiƙa an bude rubutun da nabi bismillahir rahmanir rahim shine farko abin da aka rubuta ina fata an gane sannan abin da malam bai kawo ba a nan da yake karfafar wannan ayar alƙur'ani da na nubarkisu ta ce inniya ulkiya ilayya kitabun karimun me ta ce innahu min sulaimana wa innahu ne bismillah rahman rahim innahu min sulaiman ka gane ai baya daga cikin abin da aka rubuta farko a cikin wasiƙa abin da yake a bangon wasiƙa ne wasiƙa ba a sa ambulan ba a nade to bangon wasiƙa da ta ɗauka ta ce innahu min sulaimana shine a bango da ta bude sai ta ce wa innahu bismillahir rahmanir rahim abin da ta fara gani kenan a ciki ka gane ai a innahu min sulaimana a baya ne kai ma za ka aika wani ai za ka ce min yawa ilawa to innahu min sulaimana tana gaya wa ayyuhal mala'u ne inni ulki alayya kitabun karimun innahu min sulaimana da ta duba bango ai daga sulaimana ne da ta bude ciki wa innahu bismillahir rahmanir rahim abin da ke ke da shi bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa tuni muslimina shine abin da ya rubuta to kaga wannan shi ma ya ba da shaida ashe duk annaba da suka gabata da manzanni farko abin da suke bude rubutunsu da shi ko wasiƙa ko littafi shine bismillahir rahmanir rahim wa takunu kutubul ilmiya sai littattafan ilimi na fannoni daban-daban na addinin musulunci sai ta zamanto ka hadihil manzuma ita ma kamar wannan waka ta munetul muridi majratan tana gudana ne majirar rasa'ili kamar magudanar wasiƙu ne ake rubutawa lilmumin na zuwa ga dukkan mumine umuman wa khususan duk wani littafi da ka gani to ana koyi ne da littafin Allah alkur'ani da aka bude shi da bismillahir rahmanir rahim kuma ana yin koyi ne da wasiƙun manzon Allah guda uku da ya aika wa manyan daulolin duniya wanda kowace an bude ta da bismillahir rahmanir rahim to kowane littafi na dukkan fannoni na addinin musulunci kamar yana gudana ne majirar rasa'ili lil mu'minin magudana kamar wasiƙu ne aka rubuta wa muminai umuman gaba ɗaya kenan da wanda suke raye a lokacin da mawallafin littafin ya wallafa ka gane ai wa khususan da kuma keɓe ga wanda za su biyo baya liyan tafi ubiya domin su amfana da ita wa zalika wannan huwa ma'anar barakati fiya shine ma'anar albarkar da ake samu fiya cikin daga tafin addinin musulunci zaka ga sun ko da littafi ne na nahau alal misali kaga ai koyon zance ne ba hadisai bane ba ayoyin qur'ani bane ba koyon sallah bane ba amma dai dole a farko sai da aka wuce bismillahir rahmanir rahim kuma dole ka girmama shi in ka taka ka taka bismillah in ka walakanta ka walakanta bismillahir rahmanir rahim ita ce mabudin alqur'ani kamar ka kamar ka walakanta alqur'ani ne shi ne ta maka huwa ma'anar barakati fiya samuwar bismillahir rahmanir rahim a kowane littafi shi ne ma'anar albarkar da ake samu cikin kowane littafi na addinin musulunci ka gane yayi wa qad ruwiya min hadisi jabir hakika an rawaito wata ruwaya daga hadisin jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ma yace lamma nazarat bismillahir rahmanir rahim lokacin da wannan jumla ta bismillahi rahmanir rahim ta sako wa manzon Allah haribal gaimu girgije hadari ya yi gudu ilal mashriqi zuwa mahudar rana a lokacin a lokacin garin madina cike take da gajimare da hadari shine algaimu ana da jibril ya sako da bismillahir rahmanir rahim sai aka ga duk hadirin nan yana yin gabar a guje wa sakanatin riyahu iska ta nutsu ya zama ba ta kaɗawa duniya ta zauna cak wa majal baharu shi kuma teku ya dinga boli iska ka san al'ada in kaga iska tana kala a teku ne yake yin boli to iska ta zai amma kuma teku yana boli abun mamaki wa abgatil baha'imu dukkan dabbobi na daji da na gida suka dinga kaɗawa bi azaniya da kunnuwansu ka san dabba in ta ji wani abu tsoro ne kaza furin gau da kulli yawa to dukkan dabbobi asgat ko ta kasa kunne sun yi shiru sun daina motsawa kenan bi azaniya da kunnuwansu wa rujimatin shayadinu aka jefe shaidanu da taurari da ake illa mulista raka sama fa atba'ahu shihabun sakit aka aka jefe su da taurari wa halafa Allah ta'ala Allah ta'ala yayi rantsuwa bi izzati da buwayarsa wa jalali da gilman darajarsa Allah ya zukura ismuhu ala shay'in Allah yuzkara ismuhu ala shay'in ba za a taɓa ambatan sunansa da yake bismillah ba akan wani abu kuma me illa baraka fi sai Allah ya yi albarka a cikin wannan abu ko tuwo za ka ci ka ce bismillah ko kaɗan ne ka ci ka sha ruwa bai ishe ka ba har yanzu kana jin yunwa to zai ma albarka zai albarka a jikinka zai amfane ka ba zai zama cuta a jikinka ba intaha wannan zance a nan ya ƙare alhamdulillah sai mu tashi wal istiqraru ko amalul aimatul musannafina musannifin al-sai kutubul ilmi bi basmala har yanzu muna cikin jumla ta farko bismillahir rahmanir rahim ba mu ma shiga jumlar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin